dole dan ba kuma sunna ba da ba haka ba amma ya kuma sunna ne za ta tsaye ma'anar sallar da aka ce ai yace yanzu dai mun ji ma'anar kalma a duka da maganar shari'a kalmar sunna a duka kawai addu'a da alkhairi ko ce addu'a a shari'a wasu kalmomin maganganu ne wanda da ayyuka da ake kuɗe su da kafara kuma a rike su da sallama da wasu sharuɗa da aka keɓance wannan ibada yace wa salawatu wa salatu hamsa salloli waɗanda aka fara tatila dole a yi su guda biyar ba su fara shida su biyar ne a cikin sallah wata ke dole tilas a yi الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم الظهر للعصر لمغربة لعشاء لسنة الصباح wannan maganganu da ya yi na yanke ma salloli guda biyar na farilla zai fara da ruwaya wadda imam bukari ya zo haka musu kuma da wuraren sunna عن عمرو بن مالك رضي الله عنه قال قلت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليله القدر من خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسه ثم نودي يا محمد انه لا يبدل القول لدي وان لك بهذه الخمس خمسين الأنس بن مالك رضي الله عنه كيتشوى ولدت على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات يدرس في خمسين فرقه أمر الدعوة صلى الله عليه وسلم أدام أمر إسرائيل بشيء أمر جبل إسرائيل إن وانا أخي تكيها تتفكر هو مسجد الأقصى يكي إسرائيل أمر جبل إسرائيل تجد أخي تتفكر الأقصى هو سما وأولا جري saboda muhimmancin sallah daga sauran ibadodi ana zuri da wurare a nan a kame labari ko umarni na yin kaza da yin kaza da aiki wanda ita amma ita sallah yana kai guda goma musamman wanda ba ta bai da wani bakuwa shi ba da iya daga bakwai zuwa mutum da aka sa zuwa sama bakwai zuwa sama da haka don cewa ya yi sama da haka wanda aka bashi wannan sallah farkon al'amari da abin yau kana sanda guda a kusa a kafar ta hamsin za a yi a wuri har kusa kalama idan ya fiye ko san ko san ko san ko musa a rasa nan ya na musa ce musu ka yiwa na zauna da wani sarari na san halin mutane gaskiya ka je ka je ta a rage maka hamsin ta yawa ya koma aka rike tafiyar ya dawo kuka ce kai a gara kwara kuma ta yawa aka koma arba'in arba'in talatin da har sai ta kai biyar nan ban kuka ta kayi da sai koma a rike ita sai kuka rike da sai wata da ta yawa da gaskiya ina kuma kuɗi ne kuma kuma ke rike ma kawai abu shi da ɗan masala salama Allah mai kira da shi aka yi wannan kira cewa ya Muhammad إنه لا يبدل القول لدي بأجنس مكانا أو جينا إن ألا يارد يأخذ تابا كم يلتن لي بألك أما ولما لا تألا رحمة وانا الأمة جدا سلام يلتن لي لكنا بألك وأما كما أكتير وإن لك في هذه الأمر خمسين وانا سلا في يرد الرأوي لا أباب لا جمع لا هذا الأمر لكن تقصد wata a gudu ya yi ran amma na na amma a cikin da kayan da aka tafi gida ko shi dai a tsada ne da a ba mu na na da tafsir a nan ne ma ana kusa da wannan ruwa ya fara sharikin maganar cewa wa inna laka bi hadhihi al-kham shi ne maganar nan cewa wannan sallah guda biyar da ce ta baka lada wannan kenan sallah guda biyar ce hujja ta gaba ta rike maganar wannan littafi littafi ne alwajiyar da mutum shi ba tare da ya kawo wani komita iya kawo ta kasan da ya ishe da hujja ya ishe mukhtalifiha hukuncin wanda ya bar farko hukuncin wanda ya bar farko أجمع المسلمين على أن أن من جحد فريضة أن فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإسلام لكنهم اختلفوا في من ترك الصلاة مع اعتقاده بالكفر yace a jama'ar musulmi duka musulmi sun yi imani da babu tsakani duka al'ummar musulmi sun yarda kan ba tsakani annabanta da farin sala duk wanda ya musu farcin sallah ko da wajibin sallah ya musu cewa ba wajibi ba ce duk wanda ya wannan musu ba ka da kafa tabbas ba wani kokonto ya samunta wa kharaja ala islam kuma ya kuka da musulunci in dai ya yi inkarin zaman da farin ya samunta kuma ya kuka da musulunci yace amma sun yi sabani da kina da kina sabani amma magabata sun yi sabani kiman tarafar salati ma a kitabin juba'a wanda ya bar sallah akan ya san wajibi ce amma kuma ya bar dan dukiya ko shi kan iman ko aka wannan shine ke da sabani a wajen magabata يأتي وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمي ذلك صلاة كافرة لبديل التفريق بين الجاهل والمتعود sai da kalmanin ba kan ra'ayi ba dalilan wasu wani hadisai da suka zo kan mas'alar mai barin sallah hadisai wani hadisai sun zo wanda sanni tarihi salat kata sun ambaci sun ba mai wani sanda sunan kafiri hadisai sun zo sun ba sunan mai wani sanda kafiri amma ina kai da tafari bai da da jahi da suka hauke ba tare ba da sun bambanta a wannan wani da yi daga sauƙi ma'ana da ma'ana inkarin sallar ce yake wani sanda ko kuwa a yaya da da ko a kare ta kasar da ne mai wanda suka kawo su ta bayani ba na suke da farko na wanda ya rika da da ya bada kowa su da mata da yaki sun yi mana kuma su da suka kawo to irin wannan haka sai dalilin su ya sa aka samu sabanin sai kawo ruwaya ta farko kan wannan magana ruwa da imam kuma ya rubuto imam tirmidhi ya rubuto ibn majah ya rubuto cewa yace an jabir qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ترك الصلاة يجي يرفع لبكي ومن الله صلى الله عليه وسلم يجي tsakanin mutum da tsakanin shi da shirka ko kafirci a ɗauke ma sunan mushriki ko kafiri ba su sata ya saba da shi nan su da yawa abin da sabu da jami da kan kan kafirci ko shirka ba su sata yana kafarta a wata ruwaya wadda ita ibn majah haka imamu وعن هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن wannan kalma ta kafurci da aka dangana da wannan sallah ita ce ta kawo matsala da yake cewa lakin rajin bin aqwal ulama anna al-murad bil kufr huna al-kufr al-akbar alladhi la yujadu fi al-jannah jama'an bayna hadhihi al-ahadith wa hadhihi al-ukhra wa hadhihi al-ukhra minha yace magana mai rinjaye kan matsalar wannan ta kawo da mai barin sallah daga cikin maganganun malamai magabata abinda إن أول ما يحاسب به العبد يحب يوم القيامة الصلاة هذه مكتوبة فإن أتمها وإلا في منصوبه هل له من تطوع فإن كان له تطوع فقبلت الفريضة تطوعه ثم يوضع لله الأعمال المفروضة مثل ذلك وأن الرواية yake cewa dalilin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ku naki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamah farqa lalle farqa abin da za a wa bawa bincike gobe kiyama zaka ce ta farko cikin dukkan ayyukan da kai kaya aiki kaya zakka kaya wani kaya kaji ya kudi sallah ake fara kawo a tabbata kuma sallah wanda aka faranta ta faranta yace fa in atammaha in sallah gauce babu da kasa ko daya babu da kuma ko daya a cikin dukkan babu ba yace shi kenan sai a ɗauko sauran aiki a kare wa'inda kuma akwai wata yan da kasa akwai yan kurakurai a cikinta sai a ci ba يجيب معنا ثورة أو تجمع هل له من تدور هي بنات الوليدة تتنجي من لا تنقر قرآن تحقي أدوشي أجل فإن كان له تطور تقوية الفريضة تدوري إن أقوينا بدولي sai a ɗauko ɗan gurbin da aka samu a cikin farilla sai a cikin gurbin da ake gurbin mutum daga cikin lafiyar shi daga nan kenan iya karantar da mu cewa akwai da kasa ne a cikin da ba gaba da da kasa ce aka samu a ciki kuma da mahimmanci ne na filoli kada ba yi wata sahabin da yake cewa wata ya ta ce kara bai rage wa ko sun sun yi shi kai ba ta hanyar da daga nake yawa ta tsakana wannan ya yi wata niyya ta musamman dan haka kenan ana ɗauko lafiya a cikin ɗan kurakurai da aka yi a cikin yace kuma fa'al sa'al a'mal al-mafruda da kuma sauran aiki sai a doko adiba su bayan an amsa farka da Allah ta farka nan da diba na gaskiyar magana magana ta a dundu halal awal na magana dan akwai yadda kasa da kasa ba ta da layin bai kuma duk da masalan awal da ya bar ta da tabbai ne daban nan ba zai na hulɗa ce wancan da aka yi ci ba a ce ba ta ce da bai duk da shi a nan duk da ne wannan da aka ce girma cika ba ya koyi da kan hujja Allah ba Allah ce su da kudu na samun da kasa a cikin zanzarta yanzu a cike gurbin da kasa ta bari da zaki kuma wannan su da zai a zama shi da ya kawo wannan wayar وعن حذيفه وعن عبادة بن الإمام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس القوم حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا رزق ولا صدقة ولا يدرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشاب الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له سلا ما تقولي عنه لا إله إلا الله ولا يدري ما صلت ولا صيام ولا نسك ولا كتب ولا سلفة فعرض عنه وزيفة ثم ردها عليه ثلاثة كل ذلك يخرج عنه وزيفة ثم عقبت عليه في الثالثة فقال سلة تنجيه من النار يا سلة تنجيه من النار يا سلة تنجيه من النار wannan ruwaya wadda kuma ma ya yaro تبقى حوادث من الناس دعوى يدري والجماعة والزوج كذا بتأتي تكيه وانت جماعة جماعة مسمى وانت الشيخ والسبيل والعجوز يقولون ايه ده يجي فقهوا ما فقهوا لا تنسى شيئا أدركنا آباءنا على هذه الكلمة كما هو ثم لا تقوم آبانا وكاكانا هي كلمة لا إله إلا الله لا يجب أن بشيرا Yake na ji gaba ne a wajen kakana ina yaro kenan na ji kuma kakana ko babana iya wajen karba haka na baki wani ba ya ji ne ba wasu na yi ya yi a wajen kakana ne wata kalma da za a da ba amma na ce ina da damar na da rage ya ce ba na da kulwa ko ba na da ba ka zama hakin ko na wacce kenan ma wajen ko na da wannan wacce kenan sun da kalmar da ake nan abu ya ce ne kenan ba su da komai ba illa a kan kalmar da za a yi da ita sun da ita فقال مسلم سيدنا مسلم ما تغني عنه لا اله الا الله هم لا يدرون ما الصلاه ولا الصلاه يا فلان ولا كذا سيدنا كتاب الرزق ثم بيع وانا كلمه شهاده او بايا ذنبا بيع سله بيع عزمي بيع ينكا بيع سرقه بيع وانا كلمه شهاده سيدنا كتاب الرزق وانا كلمه بيع معنى وانا كلمه ما اولهم ثم كما بيع سله بيع عزمي بيع وانا كلمه اولهم يجينا مع حزيمة وانا مدانا أعلن عن حزيمة سنة يقلبي سنة يقلبي إيه معنى ليه أو معنى كلمة لا إله إلا الله وانتنا نبسم بس أنا أتحدث من الزكاة ليه أخذ الكلمة حزيمة يقلبي ليبرا سنة بقى بين إيه أخذ يكون سيدة ليه معنى كلمة لا إله إلا الله باسا سنة باسا سنة كما زي أنه كل ذلك يجب ان ننتهي عليه ثلاثه هي عين كل ذلك يريد ان يذهب وذهب لقوله ثم اقبل عليه الثالثه ليتقوم الى يذهب يقول الى اذا يا سلا تنجيه من النار يا سلا تنجيه من النار يا سلا تنجيه من النار يا سلا قلنا كلمه لا تسير shi ne kenan hujjar sauran malamai masu ganin ai kaga su sallah ba sallah ba su ba sallah amma dalilin kalmar shahada da suke da ita za ta tsirantar da su daga wuta amma yan ma'anar ne haka da magana kullum ake cewa idan ka ji malamai na magana kan kubutun kubur wani ya ɗauka abu da su a'a nan magana ce suke ba dan wani da baka ba kike wani sallah ba da zoki suna cewa barin sallah yayi dukkan wata kabira ya ki san kai ya yi ya yi kiya ya ki zina wannan abu ne kowa da kan suna da ijma'i ko da ki cewa duk abin da ka kawo mutum da sallah barin sallah suna kan cewa ya yi laifin zina ya yi shan giya ya yi kisan kai amma magana da suke anan sabanin su an ce hal abada ne kamar zuttake shi ne suke saɓani kan wannan mas'ala dalilin waɗannan ruwayoyi da muka ambata don haka dai ke nan mutum kaska ta saka cikin mutum an dan wani da kuma ce mutum wuta za a shiga abu doka an gaya maka ɗan kashi ko da shekara dubu za ka yi ta na yi da bayyana ba iya da kashi da dubu goma nan ne kan ci za shi za a sami a zaɓa hoto shi kan ci shi za a zaɓa hoto shi kan shi ka taɓa wannan ɗan wuta da ɗan taɓa gano shi da gani ma idan an ce wa ƙarshe za a hoto da ina da dalilin za ka taka cikin wannan rayuwa kuma haka akwai matsala akwai saɓani na magabata shin ka hukunci ne gaba ɗaya ko a'a wuta ce ne da gaba ɗaya ko ta ranka hoto ina ce ka dole ne hankali bai da kashi irin wannan matsayi na abin da ake wato kwanzan har abada ce ko ba za a shiga wata ra'a ko nasi mai imani kullum ne kokarin kauce ma za a wannan ba da bai irin su kasu da albani suna wata kila ta musulmi da ke cewa yake kan masala duk da ana wannan saɓani na magabata ana saɓani kawuntar da mai barin sallah jama'a ku sani wa barin sallah abu ne sanan ne kowa ya amince ya yi dukkan wannan wani kabila girma irin su zina shan giya kisan kai sauran su barin sallah ya yi wannan dukkan kenan ba karamin al'amari ba na sa'ani ne na magana a abada rubin ce ko kuwa ballama ala yanzu nan shi ya kama da mutum maganu duk da cewa shi ya rinjaye da rashin dora kalmar ta kawunci ta rinda kamar shi ban dake cewa suke cewa eh wannan sabani ne na magabata kan wani irin kafirci ne amma dan ka ce mai bar sallah ka huta ka dai na san hadisi idan ba ke magana kafirci wanda ne ta dadi haka idan ba ke magana kafirci amma ba da sabani annabi ya ambaci mai bar sallah kafirci tsakanin mu da su kafirci tsakanin kafirci da musulmi barin sallah dan kamar ne ka kafirci wannan abin da ne annabi ya ambaci mai bar sallah kafirci sadaka ya ga da suna kawo to amma magana da ake kafircin wanne Allah da mu da cikin kodi yanzu sai alamar da ita wannan sallah da take magana waye ne ta hauka shi kan wata wata ba yace tajibu ala kulli muslimin ba'da al-akhir ta wajaba akan dukkan musulmi wanda yake ya balaga kuma yana da hankali hujja kan haka yace an ali radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن السبيل حتى يحتدم وعن المجنون حتى يعقل وانا رواية أبو داود يا رب حتى ابن ماجه yace ta wata bakan dukkan musulmi baliki mai hankali yace ya wannan magana wata ruwa da sayyidina Ali radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalam an talata an ɗauke alqalami mata alƙalami na rubuta jini na a kama ka da laifi daga mutane guda an na'im hatta da status mai barci har sai ya farka wa an sabi hatta ya hatali kuma ƙaramin yaro har sai ya balaga وعن المجنون حتى يأقل فهو كتيسي يجد هنقليش نعم أنا بتي روكي القلمي إذا وكي مغانا كما دا مغانا القلم نزلي ne banda lada saboda akwai rubutu na irin fadala da ake samu ga wanda ya arwalla ya kwanta wanda cewa duk cikin dare ko da juya wanda kai akwai mala'ika na musamman na musamman ya masu alama da zai lura hamu da ka ɗan juya in shi da kai mala'ika ya maka addu'a Allah za ka dama shi in dai ka kwanta da arwala a cikin ka kwanta cikin dare duk wannan da kai ka yi arwala ka kwanta kana dama da gaba ko da ka canza motsin kana kwanta ya ma addu'a za ba ka ladan wannan barci da kai da alwala ka da mutum za ka fuskar fitara in ta kama cikin wannan wannan wannan barci ko da maganar yaro karami dan nan akwai yara masu wayo waye su kyara duk da bata balaga ba sun san komi eh a kayan kayan ruwa ya ruwa ce ba masu ne kenan bai cika sallah ba wancan sallah ba an ma ruwan da an zo ai alƙalin bai awon ba ba shi ne da hadisi eh amma dai matsala nan na tsaya cewa duk in ka ga babban banza yaron banza ne mai yawa yaron banza ne wanda ya girma babu ibada babu alƙibla zai zama ɗan duniya daga baya amma yaron da ya tashi cikin ibada sada shi ne ke samun alƙibla sai tashi cikin hanya da ƙwarai kuma yaro ana mashi lada bari ta ana lada ana ba shi lada ana rubutawa idan kanka yudur kanka yaro karami da magana saban Allah zai turkon kai fata maka rayuwa kuma kanka ya saka ki wajen ibadar Allah kana da ladan ibada hujja da malamai ke yi magabata kan ba da lada ga yaro na san hadisi karar da sarki musulun a nan sadar wannan mata wanda suka gama a cikin aikin aiki wanda tana da yaro karami irin mace kowa da kowa da ta suka yar a goyi ya rasu da alisa ta hajj ya ce na'am wala ke da ya rasu da wannan ya rasu da hajj ya ce na'am kina da lafiya ba daga nan duk da wannan hajj yawo ba ta ɗauke mai ta farilla amma annabi ya tabbatar da yana da hajj kenan ana ba yaro lada na ibada da yi za a ba uwayen shi kuma shi ma a bashi in ya girma sai ku fulfi sai ga makura ka ga ita ya samu ɗanci tun biyar biyar biyar balaga ya samu dama biyar biyar da mutu idan kan ku kan ku da wani sai ya rabu ce mutu bani to nan a nan biyo hujja kenan waɗannan uku da aka jero kenan sallah ba ta wajaba a kansu ba ba ta wajaba ba a kan mai barci ba ta wajaba ba a kan yawon ƙarami bata wajaba ba a kan wanda yake mahaukaci nan ya barci sai da kanka sallama ke ba da uzuri ga wanda ke barci lokacin sallama wanda nan ya ba mutum dama ramuwar sallah ko ɗauke laifi ga wanda ya bar sallah a kan barci ko mantuwa wannan ba ta da laifi a wajen Allah lokacin da ka tashi ka barka mafi ya kai yanzu ka tuna sai ka yi da kai tsaye ka je ka yi arwala ka yi da barci ka tashi kada ka tashi je ka tashi kai tsaye ka yi arwala ka je ka yi sallah amma matsala eh ka mance ka tashi mun ka tashi da harkoki na ko tashi da aiki na tsare kasuwar jirgin ta ita to yanzu kake cikin jirgin yanzu ka kamar ta wuce lokacin tunawa ka shi lokacin ka ba ka damar jinkirta ta hawan lokaci da ba bayan tunawa ko bayan tashi da mafarki to wannan abin da ya gudu ne da karanta a hadisi da lokaci kai ya ce wai jiba ala wali nabi an yi amurhu bita wa in kanat ghayr wajibatin alai ya ta'awwada muhafazata alaiha yace wajibi ne ga waliyin yawo karami wajibi kamar umarnin yin sallah ko da ba wajibi bace ba a kan shi ya ta'awwada muhafazata alaiha sai da kishi ya ma ya saba kiyaye tsada ya saba wajen kinta ya kawo ruwayar al'amur bin su'ayyar al'abi a jaddiya ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالسلام وهم أبناء السبع وهم أبناء السبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر هم أبناء عشر وقربوا بينهم المداجع المداجع yake wannan ruwaya a lokacin abin da yake da hadisi da na da abu dawo haka na haƙi da da da da da da wanda ba su ba sallah ta hau kan kowane musulmi wanda yake mai hankali wannan sha Allah za mu tsaya a nan in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu kuma satin mai zuwa kuma sai mu shiga bayani akan a wani lokaci ne da yaushe ne da wani ibada ce mai lokaci mai ka'ida insha Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu satin mai ba mu ikon ci gaba da wannan darasi na littafin fiqh sunnatul kitab al-aziz اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك